بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة السريرة والسرية بالبركة سريات تعتبر يومنا قدوة من طبيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة والمدينة ألف تاريخه إلى أربعين بشدة وستين إلى بطل الوطن تاريخا شكرة بيو إلى أشهر ميلادية ولما بدأت من البركة مسألة الجمعة لا القرآن إن بين أولى ثمانية inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin jarin kitabun tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid wa ladar al-'allama imam ad-da'wa muhammad ibn abd al-wahhab ibn sulaiman at-tamimi rahimahullah ta'ala wannan shi ne darasin na 56 a cikin yayin wannan littafi Kemudian kita boleh tahu apa yang ada pada sama juga dia cuma membuat anda kita akan semua ada sini Dr. Syir Sokoto wanda yang persenjani suka kama iyalansa akwai mahaifiyarsa akwai kishiyar mahaifiyarsa akwai matansa akwai yayansa guda biyu da sauransu dai kuma kamar yadda ya da labarin cewa berin motar ma da kama sun kashe shi suka dadda a nan ka ba ka rika ka ci to babu shakka wannan ba wani tashin hankali ba ne da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan yin bindiga Allah ka yarda gurgu da su Allah ka haɗa ta wani su kada Allah muna roƙon ka duk waɗanda suka kama Allah ka kuɓutar da su da gano waɗannan Allah ya ya Allah waɗanda ke da hannu na gida da wani ya Allah ka san su ka san irin musibar da ke jaza wa al'umma na balani Allah ka zare su tallafi Allah ka zare su tallafi Allah ka hana su kuni ya Allah ka ninninka musu azabar duniya da zaka Allah na roƙon ka hana su kwanciyar hankali ya Allah duk abin da suke ka kama da shi na ƙarfi Allah na roƙon ka Allah ka kwace shi duk wata abin da ke da shi na dama Allah muna roƙonka ya Allah ka rusa shi Allah muna roƙonka duk wanda ke da wajen jefa talakawa a cikin matsala a wannan talaka mu Allah ka roƙa Allah ka rusa shi Allah ka ragar da kowa ne ya Allah ka sani muna fama da matsalancin talauci a wannan talaka mu kuma talauci wanda aka jefa mu da gangar Allah muna roƙonka tunda ya kai shugaban kasa har zuwa kan na kasa duk wanda ke da hannu wajen gallazawa al'umma da gangar Allah ka sa abin da suke Allah ka isar mana Allah ka isar mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka fidda mu daga cikin wannan musiba wannan tsada ta rayuwa da da rashin tausayi da zalunci shugabanni Allah muna zuwa zuwa gare ka Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah muna roƙonka Allah ka yaye mana Allah ka ba mu ikon gyara ayyukan mu ka sanya mu daga cikin bayan ka na ƙwarai ka ɗauki rayukan muna musulmi babu shakka al'amura sun canza kwarai da gaske jama'a a kan babu wanda ya yi ya ce shi yau yana cikin aminci da haka duk wani abu da za a yi in dai ba wani su masu mulki aka taɓa ba ba ka jin komai ba ka jin komai da ni da kai da su da kowa duk wadatarka duk talaucinka in an kama ka ka ya gama kuma wanda ba a kama tsakanin sadaka da mai shi da mara shi da yaro karami da mata ƙanana abin ya mana yawa ma ga duka ga ɗan da ta Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah muna tuba zuwa ga gare ka Allah ka yayi mana Allah ta'ala ya samu dace zarafin da ya gabata mun karanta karatu ne a bani wanda malami ya mana bayani dangane da muhimmancin soyayya a cikin ibada wanda mun karanta wannan babi ne da muka guda a ciki ko mun ji abubuwan da malam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya karanta da mu Allah ya karanta zargi ya karanta rahama yau za mu tashi da malam yake cewa babu qaulin Allah ta'ala babu fadin Allah madaukakin sarki إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوه إن كنتم مؤمنين Allah ta'ala ya cewa inna ma zalikum kadai wadancan ash-shaytan shaytani yuqawwidu awliya'ahu yake tsoratar da majibintan lamarinsa masoyinsa fala takhafuhum dan haka kada ku tsorace su wa khafuni ku tsorace ni ni kadai in kuntum mu'minin in dai ku mu'minin Malam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya buɗe wannan babi da abin da ya saba shi ta hanyar kawo ayoyin alqur'ani da girma abin da zamu fahimta jama'a tarjaman wannan babi shine yana son ya nuna maka cewa ne tsoro yana daga cikin mafi falalan matakai na bautar Allah kuma masu girma ƙwarai da gaske to wannan nau'in na ibada na tsoro da firgici game da azabar Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin ibadar da ba a yi wa kowa irin ta sai Allah ta'ala ya kare na fata mun gane wannan na farko kenan abu na biyu mu kalli ayar da kyau wannan abin ya faru ne a yakin Uhud mun san yakin Uhud yana daga cikin yaƙoƙa guda biyu waɗanda a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana raye aka yi rinjaye aka yi nasara a kan sojojin musulmi. To bayan an kammala yaƙi gaba ɗaya an gama, kafiran maka sun juya sun kama hanyar gida sai abu su fiyana sai ya turo wani sheƙanin mutum sai ya zo cikin musulmai yana ce musu o ai da abu su fiyana nan da su Khalid ibn Walid da Bani Musulunta ga sunan sun taho da wata rinjina sun dawo za su fita dawa don haka ku firgita ku tsorace su don idan sun zo ba za su yi muku ta daɗi ba kun ne ga abin da ya faru a wannan wannan wannan yari ina fata an gani to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba da labari yace musu to yanzu su wane ne za su je su binciko mana labarin waɗannan kafirai cewa shin da gaske ne suna dawowan ko ku a'a an zo ne kawai ana firgita muminai saboda su ji tsoro ina fata mun gane wannan don haka sai Allah ya ba mu labarin cewa allazina qala lahum an su ne waɗanda mutanen nan suka ce da su إن الناس قد جمعوا لكم هذا وكيل هذا كيوكي شنو الناس أنا إن الناس قد جمعوا لكم أي دا متعني تلسني وقندنكو سني تارو فخوه دلمكا كتورتيكو كذا كذا ذلك يا رسول الناس نبي كنت تورمون أن يجاكري في التي فزادهم إيمانا في ظن أبو في قارة من الله إيماني وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل suka ce Allah ya ishe mu ma dalla da abin dogaro shi ne Allah sai Allah ke fanqalahu bi ni'matin min Allah to waɗannan abubakar da sauran sahabbai da kabi dubu waɗannan mutane sai Allah ya bada da ta fanqalahu bi ni'matin min Allah sai suka juya da wata ni'ima daga wurin Allah wa fadli da wata irin falala lam yamtasu su'un babu wani abu mummuna wanda ya same su wanda ta da auri Allah kuma suka bi yardar Allah. Yalla ce wallahu bi fadlin azim Allah ma abokin fadla ce mai girma sai ce inna ma zalikum shaytan kun ga wanda yazo da wancan labari to shaytan ne yukhawwifu awliya'ahu ya zo ne dan ya razanar dan ya tsoratar da masoyansa majibinta lamarinsa don haka fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin kada ku tsorace su ku tsorace ni ni kadai in ji Allah idan kun kasance mu'minin yanzu mun gane mun gane hukumin babu to yanzu a nan idan muka kalli ayar da kyau Allah ta'ala cewa ya kada ku tsorace su kadai wanda yake muku wannan razani shedan ne yake tsoratar da mabiyansa mazowarsa sai ce fala takhafuhum don haka kada ku tsorace su kaga nan wannan lakin annahiya ce a shi haramun ne ka ji tsoron ka ji tsoron kafirai musamman a irin wannan mukami na yaƙi na taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai ce in kuntum mu'mini idan ku kasance mu'minai kenan wannan ya nuna maka cewa ashe imanin mutum baya cika har sai ya zama yana da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata ya ji tsoron Allah ya kuma kaɗaice wannan tsoron da Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yanzu mun gane mutum jama'a mun gane mafhum babu to shi ne malam sai ya buɗe mana wannan babi da wannan aya ina fata mun gane mu jama'a Allah ta'ala ya samu dace Allah subhanahu wata'ala ya sifanta bayansa mala'iku da cewa ina jin tsoronsa da bayan Allah mumini ko ya qafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun suna jin tsoron mahalicinsu ubangijinsu wanda yake sama da su kuma suna aikata abin da ya umarce su kaga nan Allah ya yi da tsoro ga zuwa bayinsa mala'iku da kuma bayinsa na kwarai a gaba kuma Allah ya kara cewa fa ya ya farhadun ni kadai ya kamata ku tsoro in ji wa in ji Allah subhanahu wa ta'ala شفاء ونور الله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني kada ku tsoraci mutane a ku tsorace ni ni kadai in ji Allah subhanahu wa ta'ala to tsoro ana kasa kashi kashi wasu malamai suna kasa kashi uku wasu malamai suna cewa kashi hudu na farko shine tsoron sirri tsoron da mutum yake bayyanawa amma a zuci mun gane wannan shi ne mutum ya ji tsoron wani Allah daga cikin gumaka ko wasu ƙwarutu ko wani wanda aka ce ai wannan waliyi ne in yi fushi da kai ba za ka rabauta mun gane wannan kaga tsoro ne wanda kai ne ka ɓoye shi a ranka cewa wani yana da tasirin da zai yi maka wani abu da cutarwa saboda tsoron kada wannan abin ya shafe ka sai a waye gari kana jin tsoron wannan abu gunki ne a'a mutum ne a'a wani shugaba ne wanda ake tunani irin wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa game da wani mutanen annabi hudu alaihi salam da annabi hudu ya zai musu wa'azi ya ce musu ya qawmi Allah ma lakum min ilahin ghayri ya ku mutane ku kiyaye dokokin Allah ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da abu ba ku da abu bauta da gaskiya sai shi Allah ce sai mutanen da suka kafarta a cikin manya manyan mutanen sa sai suka ce kai kai yahudu mu muna ganin da cikin bauta kaji ba annabin Allah aka yi wawa inna lanawa ka fi safahati mu muna ganin ka cikin bauta وإنا لنظنك من الكاذبين كي منا ما ترماني في أبغي إنن كنا لجسدين سوا كنا لجسدين مقريتا ننتا كسو قريتاش بيغير انت متوازي كتكاي إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء أن يهودي منا بيجا أظن لكي wani irin nau'i na cutarwa ne allolan mu ta tafi ka da shi shi ya sa kai zama haka su kake ta wuta ina fata an gane wannan kada suka jingina cutarwa zuwa ga wa zuwa ga ababen bautar su ina fata an gane wannan shi kuma sai shi musu a qala inni ushidu Allah sai shi kai ni fa ina shaida wa Allah washhadu kuma ku shaida cewa anni bari'un mimma tushrikuna ni ba ni na barranta daga abin da kuke hada Allah shi a wurin bauta min dunihi kuma bayansa da haka fakiruni jami'an in kun so ku kulla min duk makircin da za ku ma da za ku kulla min gaba ɗayan ku kuma la kun yi kan ma ku jira kaga nan da yi bai ji tsoron waɗannan ababen ba wannan ba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu da shi sannan Allah ta'ala ya ƙara mu labari a kan zuma ko يتي وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون آه بعون الباب منين ويخوفونك بالذين من دونه سنة أورة كيد ولن دبا الله با كي كان يقول كجد ورم الله كجد ورم عذابك بدم أكثر إليه سبوتنا الشعراء ka fi tsoron gumakan nan ba kafa ka ci gaba da ambaton ba don za su yi raga-raga da kai shi ne wani kawai tunaka billabi da min duni sai suna ƙoƙarin tsoratar da kai da waɗanda ba Allah ba kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan jama'a shi ne abin da ke faruwa da zuwa waɗanda ke bautan kabarbara duk mai bautan kabarin wani mutum ko wani shehi ko wani malami ko wani babban mutum wanda ake ganin yana da wata daraja to wannan abin shi yake zuwa yake tsoron ma da ake wanda ke kwanciyar da yake har ake roƙon shi biya mata buƙata ko ya kawo wani ɗauki haka kuma mu shekai cewa gumakan ina fata an gane wannan suna tsoratar da ba'a wuta kan yiri cewa ta ai wani in ka ambata shi da mummunan amsa ka kiyaye wani abu ya same ka wani ma sai ce maka ai saboda kana zagin shege ne shi yasa ka za same ka ko ba ai har yanzu ana yin wannan jahiliya to wannan dalili yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana wannan ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ya kama da shi tsoro na biyu shine mutum ya bar abin da aka wajarta masa saboda jin tsoron wasu mutane Allah ya sa ka yi abu manzon Allah ya maka umarni cewa yi kaza in ka ga mummuna ka yi magana don ka kawar da wannan abu amma sai ka yi magana saboda ne kana ne tsoron mutane kada su fitar da kai amma dai kada a ce ai kai ka fita aqida ko ba ai imma saboda kana so a ce wai kai ne sassauci ne wai kai ba kanin ba ka kan ka zama ba baro ne kai ba ka tunta alai ko baka tunta da banza to waye kai ka zama wani dalila bayan zalika la ilaha ulani wa la ilaha ula Allah ka tsare don haka ka ga wannan kenan to ka irin wannan tsoron irin wannan tsoron jama'a haramun ne wanda na farko da muka yi menene shi shirka ne ina fata an gane jin tsoron wani Allah irin tsoron da ake wa Allah menene shirka abin da yasa rike mai kai jama'a abin da malamai ke cewa dukkanin wata ibadar da ba a keɓance kowa da ita sai Allah ba ta dace a yi wa kowa ba sai Allah to yin ta ga wani Allah shirka ce babba ku rike mai ka'ida duk ibadar da ba ta cancanta a yi ta a keɓance ta ga wani sai Allah shi kaɗai. Mun gani? To yin ta ga wani Allah menene? Shirka su ba. Kaga na biyu mutu shi kuma haramun ne. Kaga ba irin jin tsoron Allah kake musu wannan. Ko kuwa? Kai kana jin tsoron zargi ne kai a wurin mutane? Ina fata an gane wannan. A wannan shi ma wani nau'i ne na karamin shirka amma yana kore shirka wani kamar da malamin suka faɗa. ina fata an gane jama'a shi ya sa Allah ta'ala ya fitar da waɗannan ayoyi kamar yadda muka karanta ku muka ɗan yi wato bayani a farkon wannan bayan ya zo kuma hadisi ingantacce Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi haka nan da yawa daga cikin malamai sun fitar da shi ya zo a wani hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah yaqulu lil 'abdi yawm al-qiyamah Allah yana cewa bawa a ranar tashin kiyama ma mana'aka idza ra'aita al-munkara alla taghayyara yaya akai kana ji kana ganin mummunan abu ka kama yin abin da za ka iya gyara wannan abin fa ya kuma sai bawa ya ce rabbi ya ubangiji na khashyatan nas na ƙi ni saboda jin tsoron mutane fa ya kuma sai Allah ya ce da shi iyaya kunta a haƙƙo an tarsha yau aini kaɗai ya kamata ka riƙo ruwan mutane ba na fata an gani shi ka wannan abin da ya abin yardi ne shi yasa ma Allah ya gaji bawa kan wannan a ranar alkiyama ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace haka nan Imam Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi shi ma a cikin a sunan dinsa shi da fadi da Ibn Majah ya zo yana cewa ne kada ɗayan ku ya raina kanka in ji in ji manzon Allah shi la yahqir ahadukum nafsahu kada ɗayan ku ya raina kanka sai ka da ya rasul Allah ta yaya mutum zai rena kansa qala sai mu Allah ya ce yara lillahi yara amran lillahi alayhi fihi maqal zai ga wani abu wanda a haƙƙin Allah ya san cewa ya kamata ya yi magana akan wannan abu ya kamata ya hana ya kamata ya faɗi wata magana da za ta sa an yi wato a daina saɓawa Allah akan wannan abu an gani sun la ya kuma fi ke ke magana sai Allah ta'ala ya kuma shanar kiyama me ya hana kai magana akan kaza da kaza da ya faru sai gawa ya ce ai yayi ne saboda tsoron mutane ne sai Allah ya ce a ni ya kamata ka tsorata game da wani ina fata an gane wannan wannan hadisi na Imam Ahmad ya fitar da shi ne Ibn Majah ya fitar da wannan hadisi ina fata an gane kuma kaga wannan yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya la'anci bani Isra'ila haka ne lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu kaje da Allah ya bada labari an tsine wa bani Isra'ila a bisa harshen annabi Dawud da annabi Isa ibn Maryam saboda ne saboda abin da suke yi na sabawa da kuma kike da iyaka na ta'addanci sai Allah ke mene da dalili Allah sai ce sun kasance ba ka hana junan su aikata mummunan da aka yi duk wani aika aika ba ka hana junan su in mutum zai ashi in in wani kai kun a ya kyale shi dinga yin abin da ya ga dama wannan dalilin yasa Allah ya mutu zargi ya tsine musu albarka Allah ta ala kai mana imani wannan kudin jama'a sai tsoro kashi na uku shine tsoro na ɗabi'a akwai tsoro na ɗabi'a yake kowane mun yana tsoron kunama ta harbe shi saboda ne kada ka fitar da shi kowa na jin tsoron maciji zaki ko damisa saboda ne kada ya kashe mutum kada ya maka wani abu ne na cutarwa shi kuma wannan tsoron jama'a shi ba abin da ba ne an gane wannan ba abin da ba ne wannan noman ne shi saboda ne ba a zargin wanda ya wannan kamar yadda Allah bai zargi annabi Musa ba annabi Musa ya zo don hakan Musa ne ya gani Allah ya masa maganar cewa inni ana Allahu al-aziz al-hakim lalle ni ne Allah mabuwayi ne hikima wa alqa afata جيبون في الدكا فلما رآها تهتز يا يوم يوم سندا سندا هو المزكية تقوم قوي سنة مؤيتا غير سيديا آتت بجمة بي كأنها جهنم ولا مدبر ولم يعقل الذي في بيت أبو جيد قوي لا يعيد الذي يا موسى يا موسى أقبل فسكنتو ديو ولا تفكر بالأولو innaka min al-aminin kana daga cikin waɗanda aka tseratar da su daga tsoro zo karka ji tsoro a kurkawa Allah ba mu labarin cewa da abin ya faru ne ya faru qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula Allah ya ce wannan mutum to kamata bayan ya tsere ya dawo aka ce kamata in ka kana ɗaukaka zamani ta da ta farko annabi Musa ya ɗaukar sanda kai sai ga sanda ta kuma sanda yana fi da su zanto ƙaton maciji saboda Allah yana son ya gudanar da wata mu'jiza a kanwa a harshen annabi Musa alaihi salam tare da shi to kaga wannan koyo ne na ɗabi'a haka da lokacin da aka zo za a yi ƙabala tsakanin shi da waɗancan mutanen ne faru da suka zo suka ce ya kai Musa ko ne ka fara jefa taka sandar ko mun fara jefa wai ta ku dai jefa Allah ya yayin da suka jefa sandunan su da annabi ta ga irin sirrin da zo da shi gaba ɗaya sai ya firgita sai ji tsoro Allah ya fa auli fa fi nafsihi khifatan Musa sai tsoron waɗannan abubuwan ya kama annabi Musa a zuciyar shi qulna la taqaf Allah ya ce mu muka ce shi kaka ji tsoro innaka antal a'la lallai kai ne mafi ɗaukaka wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u je ba abin da hannunka talqaf ma sana'u za ta dinga haƙiƙi waɗannan abin da suka jefa inna ma sana'u kai sahi wa la yusri sahiru haifu ata kaga wannan tsoro ne ina fata an gane haka da lokacin da mutanen garin makar suka yi kashe annabi musa kibbawa saboda ya ɗauki musu uwa أكما النبي صلى الله عليه وسلم إن الملا يأتمرون بك يقتلك فاخرج إنك من الناصرين لأنك خرج منها خائفا يترقب كيف تقدر ينام تتركه ينا دوبدي قال رب نجني من قوم الظالمين يتيار لي كثير تدعي لك أن تتعب أشيك وأن من لقى بمثلا لن تكون من لقى تجري za su yi cutar da kai za su yi maka abin da yake na wulaƙanci da tozarci da wani abu a cikin wannan tsoron maciji tsoron wani abu wanda yake na ɗabi'a wannan ba laifi ba ne ina fata an gane amma abin da ke tsoron jama'a shi ne ka ji tsoron kafirai saboda wai kada su cutar da kai da an samu na kace ba zan yi ba in kun an yi magana da mutane wani addini wani addini ba ga sun irin abin ba to wannan tsoron jama'a tsoron ne da munafiki ina fata an gane Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi masu yin irin wannan munafiki Allah ta'ala ya san da shi jama'a kun ji sai Allah ta'ala ya shiga da cewa ne sai aya ta gaba wa qawluhu ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر كأي والذي راية مسلاشي من آمن بالله واليوم الآخر شيني وانجي إيماني لألا جرانا تكشي وأقام الصلاة كما يغير لسلا وآتى الزكاة كما يباير لزكاة ولم يخش إلا الله كما كواريك يبايع قورا قوة في ألا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Allah ya ce tabbas wannan ba ana tare ba ne tabbas waɗannan suna daga cikin waɗanda suka shirye kaga wannan aya ta alqur'ani mai girma kai tsaye ta yi wani ishara zuwa ga cewa kadai wanda yake raya masallaci shine mai imani da Allah da ranar alkiyama da shi mutum yana ba da muhimmanci game da raya masallaci hissan wa ma'anan yanzu wannan zaman da muke a nan menene raya masallaci ne ginin da aka yi shi ma menene raya masallaci ne kulawa da shi kada ya lalace raya masallaci ne ta kowace hanyar raya masallaci ne in ga mutum yana yin wannan jama'a to yana daga cikin bayan Allah shirye ne Allah ka tsara mana shirya shi ta Allah ta'ala ce kadai wanda ke rayar da masallacin Allah shi ne wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama kuma ya tsayar da sallah ya ba da zakka kuma baya jin tsoron kowa tsewa sai Allah kenan kaga ibadar da kake yi tana sa kana jin tsoron Allah fiye da fiye da kowa shi ta ɗaya daga kuma gaba ta ke cewa man khafa Allah khafa bi kulli shay duk wanda ke tsoron Allah kadai to komai zai dinga jin tsoron sa kun gane nan san wa man lam yakhaf Allah wanda ko bai tsoraci Allah ba akabahu kullu shay to komai zai dinga bin shi komai zai dinga bayan tsoro kenan ka a ce tsoron Allah shine jigo abin da zai sa komai ya tsoronka Allah ya bada confidence da ƙwarin gwiwa wajen gudanar da al'amuranka ba tare da shakka ba ba tare da ainihin wato wata matsala ba Allah ya shirya da mu to Allah ta'ala sai ya tabbatar da wannan sai ya kore shi ga zuwa ne ga mushrikai ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya kama da shi da kaga aiki ne na kwarai wanda Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da wannan kenan kaga duk aikin da mumin yayi Allah yana tabbatar masa da mene ladan wannan aikin nashi amma shi kafiri jama'a idan yayi Allah zai ba shi lada na'am ba zai ba shi lada me yasa saboda aikin da yake yi aiki ne wanda ba shi da amfani domin shi kafiri Allah ya kasance aikinsa والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يزده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله يقول لك أنه شكا فرجع kaga ayyukan da suke yi kasarabin jaqi'atin kamar kawalweniya ne wanda mutum yake hangenta akan wani hanya ba ana gani ba idan zafi ya zafi in kan biki ki sai kama akwai ne akwai ruwa a wurin Allah ta ce hatta idza ja'ahu har sai lokacin da shi ya je wajen wannan abin da yake tsammanin ruwa ne lam yajidhu shay'an fi tadba kun a wurin ووجد الله عنده في سام الله عندي كتبه فوفاه حسابه في أن ذكر نعمة حسابك نم من أجلك فألك والله سريع الحساب ألا نجزاه حسابه الله كريم أو أن التي والذين كفروا أعمالهم كل مثل الذين كفروا بربهم مثال ولم يستطاع سوء بنيته أعمالهم karamadi ayyukan su kamar toka ne an gane kamar ne ne toka ne ishtaddat bi jirrihu fi yawmin asif tokar da wata irin guguwa mai tsananin ƙarfi ta zo a wasu wani yini da Allah ta mu kare yi idan iska ta samu ta sami toka ne za ta yi shi waɗanda shi za ta yi akwai alamar da za ta yi a wurin babu to kamar haka ne in kafiri ya aiki a wurin Allah aikin sa zai amfana da shi ko bai a gaban Allah a ranar alkiyama Allah ya yi misali jama'a Allah ka kare wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ta zama gaba kowa abin da suka aikata na aiki sai mu sanya shi zanto kura abin shekewa Allah ka kare mu gaba da shirka da kai a wannan aya jama'a Allah ya ce walam yakhsha illa Allah ko ba ta koyi kowa sai ba sai Allah ibn Atiyya rahimahullah ta'ala in tafsirin sai ke cewa abin da ake nufi a nan jin tsoro ne na girmamawa da kuma ibada da kuma biyayya ga Allah ina fata an gane kaga tsoron da kake wa musulmi tsoron biyayya ga Allah ne tsoron biyayya ne tsoron da'a ne tsoron azaba ne ba shi ba ne ta zauna a ce tsoro ne ɗabi'a amma shi wannan tsoro ne wanda ke haɗu da girmamawa da Allah da bauta da yashi da kuma da'a shi yasa a gefe guda ta kawo mai noma akwai arraja shi ne kwaɗayi da fatan samun rahmar Allah ko ba ka rani shi yasa aka kawo arraja بين الخوف والرجاء أكتشي كل مثل الضريب والمال من الشواء tsakanin tsoron Allah tsoron azabarsa da fatan samun rahamarsa ka zanto kamar tsuntsu tsuntsu baya iya tashi sai fukafukansa guda biyu sun yi ne sun yi ne a yawwa sai sun samu daidaito shi ya sa yanzu idan za ka ɗauka ta ba sai ka zazzare wasu daga cikin abin nan gashin fafukanta kamar mutum abu da ka yi tashi da ta fara tashi sai ka tashi ta faɗi saboda me babu daidaito ina fata an gane wannan yawwa sai ita fa ma'abu alƙawfi ya kunu an tsar tsoron Allah kaɗai yana sa mutum ya ɗaya tsammani da samun rahmar Allah in ka ji irin rubuji da Allah yake yi game da bayan ta wani su saba maka da irin narkon azaba da yake zai dubu sai mutum ɗaya tsammani da samun rahmar Allah ina ba ta gani sama abu raja amni shi kuma mutum ya ɗauki ɓangaren fifi da samun rahmar Allah kaɗai kwaɗayin kaɗai sai tsoron Allah ina kane wa Allah tsoron sabo ne ai shi Allah ba haka yake ba kai ta tsira iyarka kana ganin ai ba komai nan kuma yana sa ka amince wa makircin Allah ka amince wa azabar Allah kana ganin ai ba komai ya tsira to kowanne idan ka ɗauki ɓangaren shi kaɗai matsala ce sai ka haɗa abubuwan guda biyu sannan ake samun daidaito game da al'amarinka sannan kake samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala يتعلق فإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ألا لا بد جملة الذي زكريا عليه السلام التي تنتقل شيء يسارعون في الخيرات سنة رجرج وجل أيك تعيق الهير ويدعوننا رغبا ورهبا سنة ويقم سنة بوتا منا رغبا سنة ما تبقى يسام الرحم ورهبا دعوة الجيش لجدين قرآن عذابا التي وكانوا لنا راجعين سنة شيء ما تتأكد لكي جريم جعلنا كذا من هنا لكي في الجن درجة كبير الله سبحانه وتعالى يتألى تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله عباس أتمنى الآية سوى أولئك إن أولئك هم المهتدون أبدا كنفي بل ليتبت وأنهم سوني في جريم الله كتابنا الجنس وقوله تعالى لقد ألا مكر من ذلك إنما ومن الناس من يقول آمنا بالله daga cikin mutane akwai mai cewa mun yi imani da Allah fa idza udiya fillah amma idan aka cutar da shi fillahi game da addinin Allah sun addinin Allah sun wani abu da bautan Allah saboda yayi imani aka cutar da shi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya wannan fitinar da mutane suka yi masa sai ya sanya da zanto kamar azaban Allah an gani cutar wanda mutane suke yi masa da irin azaba da ya samu a wurin su ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya kaddara kamar Allah ne ya juyar da wannan azabar ta same shi wannan fitinar ta same shi ولئن جاء نصر من الله أما الله في شيء أكثر من آية الله في يوم كما كلا تقول لهم الله بابا بين ملتي ليقولن إنا كنا معكم yace a to ai da muna tare da ku a ai mu muna nan jam jam jam Allah zai ci ƙarya yake awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin yiwu ashe Allah ba shi bane mafi sanin abin da cikin kirazan bayi sai Allah ce wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah ya kawo wannan jarrabawa shi dan ya gane su wane ne yayi masu imani na gaskiya wa la ya'lamanna almunafiqin dan kuma Allah ya san su wane ne munafikai ka Allah ban ne ne gurin tai wa la ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna almunafiqin Allah ya haka ne san masu raba kafa dama Allah ya labarin wannan a cikin suratul hajj wa min an-nas man ya'budu Allah ala harf cikin mutane akwai mota Allah a bakin gaba ya raba kafa fa in asabahu khairun idan wani alheri ya same shi ikma annabi ke nutsu da wani alheri wa in asabatku fitna amma idan wani abu na fitina na cutarwa ya same shi in qala ala wajhihi zai biya kafara khasira dunya wal akhirah yana mai hasarar duniya duniya da lahira التي ذلك هو الخسران المبين واللي تكي حسارة مبينة وإذا كان إيماني بهذا الشيء كما تكلف لنا تورا في السنة بكتي سام كما عذاب الله في أسنك نفت المجال shi yasa mutane ne su dinga shiga jikin su suna kuma kiyaye irin lafazin da suke faɗi game da Allah za ka iya faɗin wata magana guda ɗaya kamar da manzon Allah ke cewa inna rajula ليتكلم بكلمة ما يتبين فيها wani mutum zaka samu yana faɗin wata maganar da yake ganin ba kowa yake a wurinta amma mun Allah shi ya zillu biha fi nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib wannan maganar da ya faɗa za ta zamar da shi ya auka wutar jahannama in ya shiga jahannama nisan kamar mutar ranar faɗarta amma su aka kuma gana ganin ba komai bane wannan ai ba komai bane ba wani abu bane dan na fita kaza to sai ne in da komai dole mutum ya dinga yin taka da kansa to shine anan Allah ta'ala ya cewa cikin mutane akwai wanda Allah ta'ala yake ba da labari game da duk waɗannan mutane masu ƙaryatawa waɗanda suna yin da'awar imani da ne da harshen su amma idan aka cutar da su game da wani abu ma'ana wata jarrabawa ta zo ya za a san jama'a ba jarrabawa ta ci ba nan ga yau ce muslim muslim tiket ko ba ka kai ba muna tsammanin musulunci ya aiki ya yi adalci saboda musulunci gaba ɗayan sa mene ne adalci ne akwai zalunci a musulunci babu yanzu abin da waɗannan kadamu sawun ke aikatawa tsakaninmu da Allah musulunci ce fi koko sarrai ne sarrai ne don haka mu mun yi saboda addini in wani ya zo kuma ya cutar da addini ai ba za mu ce musuluncin bane yake da bakin jini ba za mu ce ya shafa musulunci bakin tanki ba musulunci fari yake tar babu wani abu wanda zai lalata shi sai dai in shi musulmin dama can ya lalace dama matsayaci musulmi ne to wannan kan wannan abin da ya sai ya koma kansa ba zai shafa addinin Allah kafin kafin ba Allah ya mu gane mutum jama'a saka abin a fili yake abin a fili yake jama'a saboda ka mitin da kai daban kuma yadda addini yake jama'a daban sai sa Allah ta'ala wannan bayani cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah amma da zarar wani abu na cutarwa ya same shi cikin addinin Allah saboda shi musulmi ne aka yi masa wani abu na cutarwa to sai ya sanya wannan abin da aka yi masa ne zama kamar azabar Allah kamar Allah ke Allah ne kawai ya zo ya kama da wata azaba da gare shi saboda ba da haka sai ya ce bar addinin ma shi kai ba wani da wani addini ba aje addinin aje bai ba wani da shi to wanda ya ma addinin Allah haka jama'a ya riga ya yarda ya musulunci kenan ko da wata ka faɗi wannan magana wani ka faɗa addini sai dai ka sake sabuwar kalmar shahada duk abin da kai ya rushe ko da wata malam ba a wata ka ce ka bar addini kai ba ruwanka da addini ba ruwanka da shi اذن بك وعدين قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تكاذبون كل وعدا دم مجانا دراجة فديك فدي أما كك وفدا أدينك دم كاد أن لا ينافذ من مجانا فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كيف أن لا تقول إن جاء نصر يزد إن جاء دعك إذا قام من ياتوك قوم ياتوك ميليك شكاية من جاء مكو ai da ma wani mutumin kirki ne ko da a da yana zagi ko da bai zaɓi misali a ai da wani da mutumin kirki ne ka ai ma da Allah ai kaza da kaza sai ya koma kuma yana yi shi ne Allah ya yu awya laysa Allah bi a'lam an-nas sudur al-alamin yanzu Allah ba shi ne masanin abin da ke cikin zukatan mutane ba duk abin da ke cikin zukatan bayi yaushe za su yi kafin su yi Allah ya sani Allah ka tsare mana imani zaka jama'a shi yasa kun ji wannan aya kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana Allah ka tsare mana imanin wannan ke da jama'a to sai Allah ta'ala ya kawo wannan ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah wannan aya jama'a a dunkule ku duba yadda Allah ya faɗa a gaban ayar wa da in ja'a nasrun min Allah idan nasara ta zo daga wajen Allah aka samu buɗi aka samu ganima ko da ya gawo sai ce mene eh wa da in ja'a nasrun min rabbika haka ne min rabbika daga wurin ubangijinka da ya ƙunin inna kunna jazakallahu khairan inna kunna ma'akum lallai mun kasance tare da ku sai Allah ya ce awalaysa Allahu bi a'lamu ma fi suduril alamin yau a ce Allah bai san abin da ke cikin zukatan mutane na munafurci ba Allah ya sani shi yasa aya gaba ta ce Allah ya yi wannan jarrabawar su dan ya san su wane ne masu imani na gaskiya ya kuma gane su wane ne munafikai masu raba ba ka Allah ka dare da munafurci abinda wannan aya ke fa'idantar da ni jama'a a takaice shine tana nuna maka cewa ashe jin tsoron cutarwar mutane saboda imani shi yasa ba ka san bayyana mutuncin ka addini shi yasa ba ka san bin addinin Allah an ce ka ɗage wando ka ka fice shi yana yana shafar ƙasa to kada kada ce maka wai kana bin sunna a maka biya ce maka ka sa wannan kalin ka misali ka ji aje gemu saboda kada ce maka ne aje gemu busuru ko wani abu kana jin tsoron kada mutane su faɗi wata magana akan ta mummuna saboda ne saboda addinin Allah to wannan ya nuna cewa kana bin tsoron wani Allah ne irin tsoron da za a yi kowa ne sai ba sai Allah shi ta Allah ya kanta mu'minai masu iman cewa la ya khafuna law matala'in ba ta jin tsoron zargin ne zargi in dai akan addinin Allah ne to kan ma ka ji tsoron zargin ne zargi dan zai kai ba a fata yin wani abu na addinin Allah saboda tsoron zargin ne zargi jama'a kawai ana yi komai ta fanjama fanjam shi ta Allah ke manzo Allah fasda bima tu'mar shi gaba da gudanar da abin da aka yi maka umarni wa a'anil bu'anil mushrikin ka kauda da gaba da mushrikai dan ba za su bushe ba suna ne suna suna cutar da kai suna faɗin maganganun banza game da kai wannan kada ya sa ka fata jama'a mun gane wannan abu na biyu wannan aya ta nuna mana cewa jama'a a shi duk lokacin da jarrabawa ta a baya mun ji daɗi ko haka mun mata cewa ba ana kawo taki ana raba wa manoma an raba kayan rifan an raba kaza an raba kuɗi na intanet za ka ji kai rijista ne a baka loan ba wanda ya san kama a baka dubu ɗari biyar masu miliyan biyar a cikin ka da kamfani ka zo ka lissa ko wasu mutane a ƙarƙashinka guda kaza duk wata ana turo da wani abu kai kuma kana ɗauka kana ba su don a yaƙi talauci ba ai ba gwamnati ba ba ai ba duk mutane sun manta da wannan alheri suna tafi ne ba ai wannan tsohon sai dai Allah ya mutu kaza wannan kaza kaza ana ta ne ma da ana ta cewa Allah yau da shi hali da muka tsinci kanmu majalin mu to Allah mun gode kurakuran da ya Allah ya fi maka Allah ya kawo mana mai wanda ya fi shi alheri bari haka ba sai muka sa wa a ciki bayan da a lokacin da ya zo din mu muka tarwa Allah Allah ya kawo mana shi saboda wancan baka da mutum ya sa mu gaba boko haram ta fara ta fara mamaye mutum biyar shi arewa gaba daya hatta garin Kano a masallaci an sa gaba bai ko an zo da bindigogi an karkashe mutane ranar sallar juma'a ranar juma'a na sallar masallaci an kashe mutane barkatai an dasa mamai malam hatta garin nan malam sai da in boko haram sai yawa garin nan sun kusa kama garin nan gaba ɗaya da an zo an yi bindigogi ma duk ba wai ya gani ba ina kuma laka gidanka da gonarka da komai na ka bari sai ka zai gudun hijira ma duk Allah ya yi mana wannan bala'i amma duk ba mu ga wannan a matsayin ni'ima ba ka'idar Allah ce ba wallahi tallahi ki Allah ya yi la in shakartum la azidannakum Allah ya ce la azidakum ba la azidanna ka ga mun tauki tabbas wallahi ki mun kara muku amma wala in kafartum idan kuka nuna hukunci inna azabi da shadid Allah ya sai maka fara gare mu yanzu ga shi an ƙara man komai kuma zai zai ƙara in ƙarfi ya dama tun daga ran ce ta murna suna ta ƙara tsohon kaya ne a bari ya ƙare in ba za a bari ya ƙare ba an so da ha an nannin kawo talakawa wahala wani ma daga ji shi ma ya ƙara wa kudin kuɗi wani daga ji ya ƙara wa shinkafa ta kuɗi wani daga ji ya ƙara wa ba maganin tunanin da mahaifinka da mahaifiyarka da malaminka da makocinka da ɗan uwanka musulmi a haka za su saya in ka ko ba tsoron Allah ba tsoron Allah ma ba tausayi malam ku sani ɗan kasuwa masu wannan abin wallahi Allah ba zai ba ku ba ka gama rayuwarka ka kuma ga Allah wallahi Allah ba zai ka ba ka sani daga lokacin da ka baka da tausayi an gani to daga lokacin ka zama marasin arzikin lahira hadisi ne ingantacce da sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yunzahu rahmatu illa min shaqi ba a cire tausayi da jin kai daga zuciyar kowa sai wanda ke marasin arzikin lahira لا يرحم من لا يرحم wanda baya jin kan wani baya kauce wani Allah baya jin kansa ar-rahimuna yarhamuhum ar-rahman hadithu Abdullah bin Amr bin As masu jin kan mutane Allah ubangijin al'arshi ne jin kansu Allah ya yarhamu man fil ardi ku tausaya ku ji kan waɗanda ke raye a bayan ya tsayar hankun nan fitana wanda ke sama Allah shi ba zai ji ku amma babu wannan kai shagon ka an san shi da tsada ne tsada kuma tana da ciwo mana abin da ake kaiwa ɗari da hamsin ka je ka fiye abin da sai ka ƙara wa mutane naira ashirin ashirin a kan ƴar madara ƴar madarar da za a siya wanda ko da tafiya akwai ribar ka a ciki kayan ribar irin musulmin da rai shi ta duk abin da ka samu zai ƙare a raini a raini zai ƙare wallahi Allah bai san albarka ba wa zaka zuci wannan abin da kake so ka kai Allah ba zai baka shi ba in kuma ya baka ka sani ka cinye duk abin da Allah ya riga ya baka na rabaka da duniya gaba daya Allah ya sai mana imani dan kasuwa sai a tsoron Allah gyara ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي الله جعل عدة الناس كعذاب الله العنكبوت عن أبي سعيد مرفوعا مرفوعا هو daga abin da ake kudiri Allah ya kara mishi yadda hayyata ne na wani zuwa ga wani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa inna min dha'fil yaqin yana da cikin rauni na yaqini na tsakankan cewa an turbiyan nasa bi taqadillah ka nemi yardan mutane amma Allah ya fushi da kai mun gane ban sai ka yi abin da za ka burge mutane sun yi aminta da kai amma kuma wannan abin sabon Allah ne to yana daga cikin rauni na yaƙini na addinin mutum a waye gari ya samu mutum ya samu kansa a cikin a cikin wannan yanayi ina fata an gane wannan بسخط الله مسلم أمن كده كشن الله وأن تحمدهم على رزق الله yana daga cikin rauni jama'a na imani ka dinga goge wa mutane akan wani abu na arzikin Allah hawa da amin gode mun gode a wani ai ya mana kaza ai wani shine kaza arzikin da Allah ya baka da mutum ya da za ka samu na fata an gane eh وأن تظنهم على ما لم يؤتك الله كما ينا بسرون الإيمان نفسك سوى أوائل كي لمن كما ذرجم متاني أكن أبن ألا لباك كان مكذا بكذا كان قال أي وانا وانا كذا دندا بعد أن كذا أنا كان أيام Allah ya kaddara faruwa haka ne dan yanzu na ka cewa ba ka wannan abin ba naka bane mun gane wannan saboda ka yi zargin kowa a kan arzikin da baka samu ba dama Allah bai rubuta naka bane dan da ya rubuta naka ne ko ana ha maza ko ana muzuru ana shawo sai ka yi sai ka samu an ce zakarar da Allah ya fara tara ko ana muzuru ana shawo sai ya yi sai ya yi kashin a cikin keji ko ba sai shiga kejin ba daga ya ce abinci shi yana takarar ke kirki in sun je da mutu da mutu kama shi Allah ya rubuta masa wahala an rubuta a gefe kuma sai ya fito yana yi sai ne yi kawai shi kaga shi kenan an gama da shi mun gane wannan wa an tazummahum ala ma lam yutika Allah yana da gaskiyar rauni na ainihin wato yaqini na cikar imani a wayi da ne kana zargin mutane akan abin da Allah bai baka ba Allah bai rubuta ma za ka samu ba inna rizqallahi la yadurruhu wa yanfu harisi jama'a kun ji shi arzikin Allah ko kwaɗayin ne kwaɗayi baya jawo arzikin ya zama mutum ya samu wallahi ma tsaba kwaɗayinka baya sa Allah ya ɗauko wannan abin ya baka wala ya rubduhu karahiyatu karihin sannan in me ki baya hana ka samun arzikin da zaka samu ko ba ka bane haka Allah ta'ala ya faɗa me Allah ya faɗa ya kuma faɗi يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم تأمين كتبنا جميع من الله يحكمكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض شن أطيون مهل شن ديك هل تاقوة سب ملكة إلا الله رب لك لا إله إلا هو باب أبن بوتاري جاكم تنتا بيشي فأنا تنفقكم فيها أجل كوردكم kafin wannan ayar ma yaftahi Allah lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abin da Allah ya yi wa bayi na rahmatsa mutarka da tattaka samun rahmatsa ba wanda yake yake ya hana wa ma yumsik abin da ko Allah ya rike ya hana fala mursila lahu min ba'di ba wanda yake ya fito wannan rahama kowa ya samu wa huwa al-azizul hakim shine mabuwayi kuma shi ne mai hikima a cikin gudanar da al'amuransa kaga wannan kaɗai ya isa mutum ya gane wansu Allah ta'ala ya tsare mana imanin wannan hadisi abu ma'an ya fada shi a cikin hilyatul awliya da imamu zahir a cikin shu'abul iman amma hadisi ne mai rauni a cikin isnadin sa akwai yan Khalid ibn Yazid da Umari wanda ana tuhumar kada tsere hadisin ƙarya a cikin isnadin sa saboda hadisi ne wanda bai tabbata ba din cewa ma'anar sa ma'ana ce mai kyau a ba da nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ce muni a kan ko wa alam anna ma akhbaka lam yakun yusibak wa ma asabaka lam yakun yukhtiak ila kaban haka manzo Allah ya faɗa abin da Allah ya rubuta zai same ka ko na arziki ne ko na iyali ba zai kuskure ba haka nan abin da kuskure maka ba zai taɓa zantowa mai samun ka ba ko kuwa an ɗauka alƙalamin da aka yi rubutun kuma rubutun ma ya rushe a jikin takarda kaddaran Allah kai ake jira sannan ai an rubuta mana cewa duk wanda ke cikin da an busa maka rai a cikin cikin mahaifiyarka za a ce mala'ika ya rubuta maka abubuwan nan guda nawa guda hudu bi kasbi rizqi kaji da shi kake zuwa duniya wa ajalihi ajalin kwanakinka da lokacinka wa amalihi da ma'aikin da za ka yi wa saqiyin aw sa'id dan wuta ne kudin aljanna an riga an gama turran gini turran gani وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أنا عائشة أن يقارها الرجال تجد الذين ضل صلى الله عليه وسلم يأتي من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه daga nan Aisha Allah ya ƙara mata idan ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda ya nemi yardan Allah ya amince wa fushin mutane mutane ke fushi da shi saboda ya ga Allah to radiyallahu anhu Allah zai yarda shi kaga ashe lokacin da zaka ga Allah ba ruwanka da ni da fushin mutane ba ruwanka da ai wani ya yarda ai wani ma kai za su fushi shi yasa maka ki wani kai yi abin ka malam je ka gabatar da abin ka gaba gadi ba komai za ka sami yardan Allah daga ran da Allah ko yake ya yarda da bawa bawa ya riga ya gama cika samun alheri a wurin Allah Allah ka sa mana ciki Allah ka sa mu sami yardarka radiyallahu anhu Allah zai yarda da shi wa arda wa arda anhu nasa sannan Allah zai sa mutanen ma su yarda da kai mun gani wata sai su kun gani ko wani ya ce kaza ba ma san abin nan amma ga ta ya zama ne ya zama alheri ka wani Allah ya saka miki alheri ba ya wuce ba dama wace malakar zukatan mutane Allah ne mun gane wannan sannan radiyallahu anhu wa arda anhu nas Allah zai sa mutane su yi su yarda da shi amma wa man intabata ridan ridan ridan ridan nas bi taqatillah wanda ya yarda mutane su abinta da shi su yarda da shi amma Allah bai fushi da shi سخط الله عليه ألا يبشي شيء وأسخط عليه الناس فلم متعنا ما لكم في بشي شيء من قال لنا ابن حبان يبتدى لنا حديثي أكثر صحيح بالذات me wannan yake nuna mana jama'a duk lokacin da za ka yi wani abu na bautan Allah to ka kawo da kanka gabarin fushin mutane kawai ka yi domin Allah za su dawo daga baya su bi ka amma daga lokacin da kai abin da suka ji daɗi alhali wannan abin ko mummuna ne to za a rayu gari za su ƙara dawo a mutum shi da kai a farko za su ji daɗi sai daga su a shi wani cutar ne ya san ga kaza ya fi amma ya kawo mana kaza mun ɗauka a lokacin nan muna ta minna a shi wani mummuna ne al'amari ya lalace Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin laka jama'a kun ji ابن حبان يبتدى wannan hadisin a cikin sahihi littafin sa an gani asali wannan hadisin magana Aisha ne bai tabbata zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba kamar yadda ibn Hibban ya rawaito shi haka amma malamai da yawa suka rawaito shi asali da na Aisha ta rubuta Muawiya dan Abu Sufyan wannan shi ya aiko da cewa ya ce ummul mu'minin ibn Nasiha lokacin yana khalifa na musulmi gaba ɗaya na duniya a ƙasar Sham don haka in ka rubuta masa wannan mutum ka tafi ranar da shi ina fata an gane wannan amma dai yana da hukuncin mene hukuncin cewa manzon Allah ne ya faɗa tun daga wannan na Aisha shi tun da gadi ba ta saba kirkir wata magana ta faɗi shi da ra'ayinta ba sai abin da ke daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu gashi wannan kenan jama'a Allah ta'ala ya samu gashi أمي يقول بالي نقرأ شيء تسبيح القادم ثم قرأ مسائل إن شاء الله تعالى ثم إن شاء الله بالي أبن مكان كان المليدي ألا يسمي كاري أسكي الله فنبي بكري ألا تعالى يقف كامنا بقاتل نقي ألا تعالى تبيامنا ألا أنت وأن بالي ألا ينقوى دا إيائي شيء دكتور بشير سقطه ألا تعالى duk da aka kama cikin sauran gargarin mutane dukkanin su ba ya Allah ka yadda ya san wannan mugayen mutane Allah ka mana maganin su Allah ka yaye mana wannan bala'i tsada da wannan kunci na rayuwa da bakin talauci Allah ka yaye mana Allah ka sanya mana albarka a wannan da muka yi Allah ka tsare mana shi daga shirin barayi dan barayi sun sa mutane sata a gaba a gonaki Allah muna neman tsarka daga waɗannan barayi Allah ka hana su lalata mu da kwashe mana amfani ya Allah Allah ka san wani wannan abu na amfani ka zanto abinci ne gare mu toshe mana talauci ne ya tunya kuma ya samu samu karfin bauta gare ka ya Allah muna fata Allah ta'ala ya yarda da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته